أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا أرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkanin yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya haɗa mu ya haɗa fuskokinmu a wannan safiya ta laraba a yau muna 23 ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallama da uku ne ko 24 ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1445 wanda ya daidai da yau muna uku ga watan hudu shekara ta 2024 miladiya ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma wadda muke gabatarwa a cikin suratul bakara a ajiya mun tsaya kan aya ta 115 walillahi almashriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah inna allaha wasi'un alim wannan ayar ta yi mana bayani kamar yadda muka ji dangane da bayanin da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi Allah ya ce da gabar da yamma duka na Allah ne duk inda kuka fuskanta to kun dace da fuskar Allah lallai Allah mai yalwan falala ne Allah mai ilimi ne wannan ayar a bisa babi na aƙida tana tabbatar mana da wani abu guda ɗaya shine ithbatul wajhi lillahi subhanahu wa ta'ala shine tabbatar da cewa Allah maɗaukakin sarki yana da fuska shi sa Allah ya ce fa thamma wajhullah nan din nan dai nan ne fuskar Allah wannan yana tabbatar da cewa ubangiji subhanahu wa ta'ala yana da fuska wannan aƙida ce ta ahlus sunna sai dai in an tambayi mutum yaya fuska Allah take sai ce ba mu sani ba me yasa saboda Allah Allah bai yi mana bayanin cewa yaya fuskansa take ba amma yana da fuska eh yana da shi a ina muka samu a cikin alkur'ani fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah inna Allah wasi'un alim to wannan malamai suka ce da Allah ya ce fa thamma anan ishara ce ta cewa Allah madaukakin sarki yana da makani kamar yadda a wasu daga cikin batattu masu aƙida ta bid'a in an ce Allah yana sama sai su ce an yi ma Allah makani to Allah da ya ce fa samma wajhullah suka ce samma isharatun ilal makan duk inda aka yi amfani da kalman samma ishara ce ta wani waje sanannen waje walakinnahu walakinna makanahu fil ulu sai dai in aka ce samma to galibi ana magana ne akan wani waje wanda wannan wajen yake madaukakin waje shine kamar yadda Allah ya ce game da malaika Jibrilu muta'in thamma amin malaika Jibril ana masa biyayya a ina a can sama sannan kuma amintacce ne kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama wani ya zo masa da wata baiwa ya ce yana so ya yanta ta a matsayin kafara yana so annabi ya gwada ta shin mumina ce tunda Allah ya ce fa tahrir raqabatin mumina in za a yanta baiwa to mumina yana so annabi ya masa ya masa jarabawa ya jarraba ta gani mumina ce annabi sai tambaye ta yace mata aina Allah ina Allah take sai ta ce masa fis sama Allah yana sama sai annabi ya ce a atika hafa innaha mumina je ka yanta ta domin mumina ce ita tunda ta yarda Allah yana sama da haka wannan tabbatar mana da Allah yana da fuska sannan kuma Allah madaukakin sarki yana sama yana sama ya daidaita akan al'arshinsa saboda haka wannan aƙida ce ta ahlus sunna duk wanda ya kauce mu wannan aƙidar to sai dai dan bid'a wanda zai ce maka in ka ce Allah yana sama ka masa makani to ya manta cewa shi ma ko ina din ai waje ne ai makani ne ai in ka ce ko ina dole sama ne ko ƙasa ko gabar ko yamma ko kudu ko arewa babu na wanda yake gaba da wannan saboda haka a ko ina ne nan din ma sunan shi makani saboda haka Allah yana sama sannan a nan za mu fahimci cewa a za mu fahimci yadda ubangiji subhanahu wa ta'ala mulkinsa ya mamaye sammai da kasai da ya ce walillahi al-mashriqu wal maghrib gabar da yamma duka na Allah ne kaga gabar da yamma ya mamaye komai da komai kenan to saboda haka wannan duka suna cikin abubuwan da za mu koya a wancan ayar Allah ta'ala ya samu dace za mu tashi cikin ayar ta 116 Allah ya mana jagoranci Allah ya sa albarka cikin abin da za mu karanta Allah ya sa mu karanta daidai mu fahimci daidai kuma mu yi aiki da daidai Allah ya mana albarka Allah ta'ala ya ce وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون الله تعالى يتي وقالوا اتخذ الله ولدا Allah ya ce sun ce Allah yana da ɗa sun ce Allah ya riƙi ɗa subhana tsarki ya tabbata ga Allah ballahu ma fi samawati wal ard Allah bai da ɗa sai dai duk abin da ke sama da ƙasa nashi ne kullun lahu qanitun duk abin da ke sama da ƙasa yana mai tawalu'u da kaskantar da kai a gaban Allah badi'us samawati wal ard Allah shine ya kagi halittan sammai da kasai ba tare da ya kufo daga wajen wani ba wa idza qada amran idan ya tashi zantar da wani al'amari fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun abin da yake gaya ma wannan abin shine kasance sai wannan al'amari sai ya kasance Allah ta'ala ya ce wa qalu ittakhadha Allahu waladan sun ce Allah yana da ɗa wannan kalma ta cewa Allah yana da ɗa daga ɓangarori guda uku na farko su ne yahudawa da nasara sun jingina ma Allah ɗa kowa kuma da irin ɗan da ya jingina ma Allah Allah ta'ala ya ce wa qalatil yahudu uzairu ibn Allah wa qalatil nasara al-masihu ibn Allah Allah ta'ala ya ce yahudawa sun ce uzairu ɗan Allah ne nasara kuma suka ce annabi isa ɗan na na maryam ɗan allah ne almasih suka ce ɗan allah ne to musamman annabi isa za ka ga galibi duk inda allah zai kira shi da isa sai ya ce isa ibnu maryam in ya ce almasih sai ya ce almasih ibnu maryam me yasa saboda ya fa faɗa ma duniya cewa annabi isa almasihu ba ɗan allah ba ne ɗan wane ne ɗan na na maryam ne ba ɗan allah ba ne saboda haka yahudawa suka ce annabi isa annabi uzairu dan allah ne nasara suka ce annabi isa dan allah ne sannan su kuma mushrikan makka suka ce mala'iku ƴaƴan allah ne kuma mata shine allah ya ce wa yaj'aluna lillahi albanati subhana يجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم allah ta'ala ya ce wa yaj'aluna lillahi albanati suna jingina ma allah ƴaƴa mata suna cewa allah ya haihu ya haifi ƴaƴa mata allah ya ce subhana sarki ya tabbata ga Allah a ce Allah yana da ɗa Allah bai da yahaya subhana wa yaj'alun lillahi banati subhana wa lahum ma yashtahun su kuma sai su ce wai suna da abin da suke so wato su a wajen su haihuwan 'ya'ya mata kaskanci ne na ƙasa ce ci ci baya ne a ce yau ga matar mutum ta haifa masa ƴa mace suna ganin wannan ƙarshen abun kunya ya ƙare akan shi da haka da suka tashi zagin Allah da nuna kaskancin darajar Allah sai suke ganin ƙarshen abin da za su yi ma Allah na cin mutunci shine su ce Allah yana da ƴaƴa ƴaƴan mamata shi yasa suke cewa mala'iku ƴaƴan Allah mata innal ladhina la yu'minuna bil akhirati la yusammuna al mala'ikata tasmiyatal unsa Allah ya ce waɗanda ba su yi imani da lahira ba suna wato kiran mala'iku kira irin ta mata su ce wai Allah ya haifi ƴaƴa kuma ƴaƴan ma ƴaƴa mata shine Allah ya ce a suratul anbiya wa qalu ittakhadha Allahu walada وقالوا subhana اتخذ الله ولدا سبحانه bal ibadu بل عباد مكرمون la yasbiquna لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون Allah ta'ala ya ce wa qalu ittakhadha Allahu walada yahudawa mushrikan makka suka ce Allah yana da ɗa Allah wai ya riƙe yaya Allah ya ce subhana tsarki ya tabbata ga Allah bal ibadun mukramun mala'iku ba yayan Allah bane bayi ne masu karamci bayi ne masu dadar- daraja da matsayi a wajen Allah la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malu ba sa yi ma Allah shishigi wajen magana sannan kuma suna aiki ne da umarnin da Allah ya ba su da aka cewa mala'iku yayan Allah ne Allah ya ce ba haka bane bal ibadun mukramun Allah kawai ya karrama su ne amma ba wai don su ɗin 'ya'yan Allah ba ne ba wai don su ɗin 'ya'yan Allah ba ne saboda haka su Yahudawa suka ce Uzairu ɗan Allah ne Nasara suka ce Almasihu ɗan Allah ne mushrikan Makka suka ce mala'iku 'ya'yan Allah ne mata Allah ya tsarkake kansa ya tabbatar da cewa Allah maɗaukakin sarki bai da ɗa lam yalid wa lam yulad Allah bai haifa ba kuma ba a haife shi ba bai haifa ba kuma ba a haife shi ba wato a tsari na ubangiji a jingina ma Allah haihuwa na ƙasa ce amma a haƙƙin mummunan 'yan adam wane ya samu haihuwa ɗaukaka ce daraja ce daraja ce domin galibi amfanin haihuwa a gare mu shine in yau shekaranka ashirin ko talatin kana iya ɗaukar makanka duk ɗawainiyan kanka to kana buƙatar wadda in allah ya raya ga nan da shekaru hamsin ko sittin ka kai hamsin ko sittin ƙarfinka ya yi baya to kana kuma da buƙatar wanda zai ɗauki nauyinka a wannan lokacin ka tsufa ko da ma kana da ƙarfin jikinka babu mamaki rayuwa tana iya zuwa maka a wani irin yanayi kana buƙatar 'ya'yan da za su taimaka maka saboda haka amma shi Allah baya da wannan buƙatar Allah bayi da wannan buƙatar wannan yasa mu ɗan adam muke buƙatar haihuwa Allah kuma bayi buƙatar haihuwa Allah bayi buƙatar haihuwa yasa Allah ya ce law arada Allah an yattakhidha waladan لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه wallahu la ilaha والله الواحد القهار Allah ta'ala ya ce lau arada Allah an yattakhidha waladan inda Allah yana nufin ya riki da a ce wani dan Allah ne ba sai kun zaba masa ba ba sai ku yahudawa kun ce uzairu ne dan shi ba ba sai ku nasara kun ce almasihu ba ba sai ku mushrikai kun ce mala'iku ba a lastafa mimma yakhluqu ma yasha da Allah ya zaba cikin abin da ya halitta da ya ga dama da ya zabi wani ya zama ciki shine dan sa ba sai kun zaba mai ba lastafa mimma yakhluqu ma yasha da Allah da kanshi zai zaba cikin abin da ya halitta ya zaba wanda ya ga dama ya zama dan shi subhana sarki ya tabbata ga Allah huwallahu alwahidul qahhar Allah shine guda daya abun bauta kadai tilo shine marin jayi saboda haka ba ku bukatar sai kun ce wane ne dan Allah ko wane ne dan Allah inda Allah na da bukatar da da ya zabar makansa da ya zabar makansa da haka Allah ya ce wa qalu takhadallahu walada suka ce Allah na da da Allah ya ce subhana sarki ya tabbata ga Allah ballahu ma fis samawati wa ma fil ard ballahu ma fis samawati wal ard Allah bai da da sai dai duk abin da ke sama da ƙasa mallakar Allah ce duk abin da ke sama da ƙasa mallaka ce ta Allah shine malam Muhammad bin Salih al-Uthaymin yace wa mallahu mulku samawati wal ardi la yahtaju ila walad yace duk wanda kuma abin da ke sammai da kasai mallakarsa ce baya bukatan sai an ce ya samu da bayi bukatar haihuwa bayi bukatar sai an ce ya haihu wali annahu law kana lahu waladun kana al waladu mumathilan lahu inda a ce Allah yana da ɗa to da ɗan ya yi kama da shi in Allah na da ɗa to da ɗan ya yi kama da shi domin ai duk uba ko uwa ko iyaye gaba ɗaya idan sun haifi ‘ya'ya suna son a ce ‘ya'yansu suna kama da su to inda Allah na da ɗa da ɗan ya yi kama da shi Allah kuma ya ce laisa ka mithlihi shay'un wa huwa samiul basir ba wani abun da ya yi kama da Allah saboda haka kenan kaga ashe Allah bai da da ballantana a samu ɗan da zai yi kama da shi sannan kuma idan mutum na da ɗa wannan mutumin zai kare zai mutu idan ya mutu akwai buƙatar ɗan zai gaje shi ɗan zai gaje shi yasa yanzu ai ko a boko ko wani abu kaje cikawa ko na banki ko na wane ne sai an ce ka bada sunan next of kin mana in ka mutu wa za a nema waye zai ci gaba da amfani da account ɗinka in ka mutu waye zai ci gaba da karɓan kaza da kaza naka in ka mutu Allah kuma babu ran da zai mutu ballantana mi ballantana wani ya gaje shi ba ran da Allah zai mutu ballantana wani ya gaje shi balma sama da ƙasan gaba ɗaya da wanda ke cikin sama da ƙasan duka Allah shine zai gaje su Allah ya ce inna nahnu narithul arda wa man 'alayha إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون Allah ya ce inna nahnu narithul arda Allah ya ce lallai mu mu ne zamu gaji ƙasa gaba daya wa man 'alayha da duk wanda ke bayan ƙasa duk mu zamu gaje su wa ilaina yurja'un kuma duk zuwa gare mu za su koma saboda haka duk zuwa ga Allah zamu koma Allah shine zai gaje mu duka da haka ba wanda zai ci gadon Allah don haka Allah bai da ɗa Allah bai da ɗa shi yasa Allah ya ce mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah Allah bai riki ɗa ba kuma babu wani abin bauta da yake tare da Allah idan la zahaba kullu ilahin bima khalaq inda akwai wani abin bauta tare da Allah to da kowane Allah sai ya ce to bari ya kwashe abin da ya halitta ya shar'anta musu shari'an da ya ga dama in wannan Allah ya ce ma bayinsa su yi azumi a watan Ramadan shi kuma wannan Allah ya ce to shi yana so a yi azumin ne a watan Rajab kaga idan la zahaba kullu ilahin bima khalaqa kenan in wannan ya ce yana so a yi azhar raka'a hudu wannan shi ce to bayan shi za su yi azal ne raka abi Allah ya ce wala ala ba'dhum ala ba'd da kuma dole sai sashe ya nemi idan da sashe don ba a taba yin sarki biyu a gari ɗaya ba dole ɗaya yayi ƙasa ɗaya yayi sama dole ne saboda haka tafiyar duniya bisa tsari ɗaya wannan ya tabbatar da cewa Allah guda ɗaya ne Allah ɗaya ne in ba haka ba da an samu matsala da an dinga samun mushkila da in wannan ya ce shi yana so wa'annan bayansa su yi kaza wannan zai ce yana so su yi kaza da an ta samu matsala in an wannan ya ce mala'ika mutuwa je ka ɗauko ran wani zai ce ban yadda ba he a yi ta rigima akan waye zai mutu waye ba zai mutu ba amma tafiyar da duniya a bisa tsari ɗaya in mutum ya mutu ya mutu kenan in ya zo ya zo kenan to wannan ya tabbatar da cewa wanda ke gudanar da duniya shine Allah shi kadai Allah kuma bai da da bai da ɗa wannan kalma ta cewa Allah yana da ɗa babban kalma ce wadda Allah ya gaya mana cewa sama da ƙasa da duwatsu sun kusa su hargitse sama da saboda an ce Allah yana da ɗa Allah ya ce wa qalu takhazar rahmanu walada وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه لقد جئتم شيئا لقد إدا.
جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم أدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا Allah ya ce wa qalu takhazar rahmanu walada kafirai sun ce Allah mai rahama yana da ɗa suka ce Allah yana da ɗa yahudawa suka ce uzairu ɗan Allah ne nasara suka ce almasihu ɗan Allah ne mushrikai suka ce mala'iku ‘ya'yan Allah ne bal ma yahudawa da nasara suka ce dukansu ‘ya'yan Allah ne wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'u suka ce mu ‘ya'yan Allah ne kuma masoyan Allah Allah ya ce laqad ji'tum shay'an idda Allah ya ce haƙiƙa kun zo da magana mai girma a bar kyama takadu samawatu yatafaddalna min wannan maganan da kuka faɗi Allah ya ce sama ta yunkura za ta kyakkece saboda an ce Allah ya raɗaɗa watan shakul ard ƙasa ta kusa ta tsatsage ta faffashe wata khirrul jibalu haddan duwatsu sun kusa su mukurkushe su rikirkito an da aulin rahmani walada saboda an ce Allah mai rahama ya rikida an ce Allah mai rahama yana da da Allah ta'ala ya ce wa ma yambage lir rahmani an yattakhidha walada ko kadan bai dace da Allah mai rahama ba a ce yana da da bai kamata ba a ce wai Allah na da ɗa, bai ma dace ba in kullu man fis samawati wal ard Allah ya ce duk wanda ke cikin sama da ƙasa illa atir rahmani abdaran tashin alkiyama zai zo ma Allah ne a matsayin bawa ba wanda zai je gaban Allah a matsayin ɗa kowa zai je gaban Allah ne a matsayin bawa laqad ahsahu wa addahum adda hakika Allah ya kula da su ya kiyaye su ya kidanye su kidanyewa Allah ya san bayinsa guda nawa ne wa kulluhum atihi yawmal qiyamati falda kowa kuma zai zo gaba ga Allah dan tashin alkiyama shi daya shi kadai ba wanda zai ce ni dan Allah ne shi karan kanshi annabi Isa dan Maryam Allah ya ce bai taba jin kyama ko girman kan cewa ya fi ƙarfin ya zama ɗan Allah ba ya fi ƙarfin ya zama bawan Allah ba ballantana a ce shi ɗan Allah ne Allah ta'ala ya ce lan yastankifa almasihu an yakuna abdan lillah يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا Allah ta'ala ya ce lan yastankifa almasihu an yakuna abdan lillah Allah ya ce har abada annabi Isa almasihu dan na na Maryama ba zai taɓa kyamatar ko jin ya wuce zama bawan Allah ba walal mala'ikatul muqarrabu haka nan mala'iku waɗanda suke makusanta Allah su ma ba su taɓa jin sun fi ƙarfin su zama bayin Allah ba da haka da ku nasara da kuka ce annabi Isa ɗan Allah ne da ku mushrikai da kuka ce mala'iku 'ya'yan Allah ne ku ji da kyau annabi isa ba dan allah bane mala'iku ba yayan allah bane allah bai da da mattakhadallahu min waladin wama kana ma'ahu min ila allah bai da da allah bai riki da ba allah bai riki da ba a suratul an'ami allah ta'ala ya ce waja'alu lillahi shuraka al-jinna وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما amma يشركون yasifun سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات بديع والأرض.
السماوات والأرض وإذا أنى أنى يكون له يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء بكل وكيل shay'in alim وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم.
ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه لا الأبصار.
تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير Allah ta'ala ya ce wa ja'alu lillahi shuraka aljinna wa khalaqahu Allah ya ce kafirai mushrikai sun sanya ma Allah abokan tarayya cikin aljanu wa khalaqahum bayan Allah shi ya halice su Allah shi kadai ya halice su amma suka sanya masa abokan tarayya cikin aljanu Allah ya ce wa kharaqu lahu banina wa banatin bighairi ilm sun kirkiri ƙarya sun jingina ma Allah cewa yana da ƴaƴa maza da ƴaƴa mata ba tare da ilimi ba sun yi hakan bisa jahilci subhanahu wa ta'ala amma yasifun tsarki ya tabbata ga Allah Allah ya ɗaukaka daga abin da suke siffanta shi da cewa Allah yana da ɗa badi'us samawati wal ard Allah shine wanda ya kage halittar sammai da kasai anna yakunu lahu waladun ta yaya za a ce Allah yana da ɗa walam ta kullahu sahiba bayan bayi da mata ina Allah ya samu ɗa ba mata ta ina ta ina mutum yake samun ‘ya'ya ba mata ai Allah cewa yi wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada Allah ya kirkira muku ya halitta muku mata daga jinsinku daga jikin matan nan naku sai kuma ya samar muku da 'ya'ya da jikoki kaga kenan ashe sharaɗin samun 'ya'ya a karon farko shine a samu mata shine samun mata to kaga kenan tunda har Allah ya ce bayi da mata to ya tabbata bayi da ɗa kenan anna yakunu lahu waladun wa lam takul lahu sahiba ta yaya za a ce Allah yana da ɗa bayan kuma bayi da mata wa khalaqa kulla shay bayan kuma Allah shi ya halicci dukkan komai in ya so ya rikida ba sai kun zaba masa ba wahuwa bi kulli shay'in alim Allah masani ne game da dukkan komai inda yana so ya rikida ai ya san wane ne yafi dacewa da cancantar ya zama dan shi zalikumullahu rabbukum wannan Allah da bayi da da bayi da mata shine ubangijinku la ilaha illahu shine Allah da ba abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai shi khaliqu kulli shay Allah shine mahalicin dukkan komai fa'budu da haka ku bauta masa shi kadai wa huwa ala kulli shay'in wakil Allah shine wakili mai kula da dukkan komai la tudrikuhul absar gannai idanu ba sa iya riskan Allah wa huwa yudrikul absar amma shi yana iya riskan ganne yana iya riskan idanu wa huwa bi wa huwa latiful khabir Allah shine mai tausayi mai jin kai mai ilimi ilimi sani irin sani na bada labari wanda zai ba mu kowa labarin abin da ya aikata a ranar gobe kiyama da haka Allah bayi da da jama'a duk wanda ya jingina ma Allah yayi ƙarya duk wanda ya jingina ma Allah da yayi ƙarya Allah bayi da da wannan buhutani ne mai girma da haka Allah ta'ala ya ce wa qalu ittakhadha Allahu waladan suka ce Allah yana da da Allah ya ce bal subhana tsarki ya tabbata gare shi ballahu ma fi samawati wal ard abinda ke sammai da katte cike cikin sammai da kasai duka mallakar Allah ce Allah bai da da subhanahu wata'ala a suratul yunus Allah ta'ala ya ce qalu takhadallahu waladan subhana takhadallahu waladan subhana Huwal ghani.
huwal ghani bal lahu ma fis samawati wa ma fil ard In indakum.
in indakum min sultanin bihadha ataquluna ala allahi ma la ta'lamun قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع.
متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون Allah ta'ala ya ce qalu takhadallahu walada Allah ya ce kafirai sun ce Allah na da da subhana tsarki ya tabbata gare shi huwal gani Allah mawadaci ne ya wadata da bukatan da bai bukatan da lahu ma fis samawati wa ma fil ard abinda ke sammai da kasai duka na Allah ne in indakum min sultanin bihadha Allah ya ce in kuna da wata hujja da za ta tabbatar da cewa Allah yana da da to ku kawo ku kawo dalili cewa Allah yana da a taquluna ala allahi ma la ta'lamun dan me za ku dinga faɗin abin da ba ku sani ba game da Allah ku ce Allah yana da bayan ba haka bane Allah ya ce kul innal ladhina yaftaruna ala allahi alkadhiba la yuflihun ka ce da su duk wanda suke kirkira mu Allah ƙarya su ce Allah na da da bayan ƙarya suke yi ba za su taɓa cin nasara ba mata'un fid duniya ko da sun ji daɗi to za su ji daɗi ne kaɗan a nan duniya thumma ilaina marji'uhum sannan kuma zuwa gare mu makomarsu take thumma nuziquhumul azaba shadida bima kanu yakfurun sannan mu dandana musu azaba mai tsanani saboda abin da su kasance suna yi na kafulci cewa sun kafulci ma cewa Allah bai da da suka ce Allah yana da da da haka Allah ya tabbatar da cewa bai da da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kamar yadda ya zo a cikin hadisin Imam al-Bukhari wanda Imam al-Bukhari ya kawo shi a cikin kitabut tafsir annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah ya ce kazzabani ibnu adam Allah ya ce dan adam ya ƙaryata ni na faɗi magana dan adam ya ce ƙarya ne walam yakul lahu zalika bayan kuma bai dace ya ƙaryata ni ba wa shatamani dan adam ya zage ni walam yakul lahu zalika bai kuma kamata ya zage ni ba yace fa amma takdhibuhu iyaya ƙaryata ni da yayi shine fa qawluhu shine dan adam yace innahu lan yu'idani kama bada'ani da ya ce wai Allah ba zai dawo da halitta ta bayan ina mutu kamar yadda ya fara halitta ta ba wannan kaga karyata Allah ne Allah ya ce zai dawo da mutane bayan sun mutu dan adam ya ce ba zai yiwu ba walaysa awwalul khalqi bi ahwana alayya min i'adatihi yace faro halittan a farko bai fi mun sauki sama da dawo da shi bayan ya ɓaci ba ma'ana da fara halittar a farko da dawo da ɗan adam bayan ya mutu ba wanda ya fi sauƙi a wajen Allah duka ɗaya ne alkullu alayhi hayyun shi Allah ba wani abun da za a ce kaza ya fi sauƙi ko kaza ya fi wahala a wajen Allah babu duka sauƙin komai ɗaya ne a wajen Allah ba wani abun da ke da wahala a gun Allah ya ce wa amma shatmuhu iyaya amma zagina da ɗan adam ya shi ne fa ƙauluhu shi ne ɗan adam da ya ce ittakhadallahu walada shine da yace Allah ya rikida wa anal ahadu samad bayan kuma ni ne Allah daya ni ne mai biyan bukatun bayi lam alid wa lam ulad ban haifa ba ba a haife ni ba wa lam yakul li kuf'an ahad babu wani wanda yake tsarana ne ko sa'ana babu shi da haka Allah bai da da Allah bai rikida ba Allah ya ce badirus samawati wal ard Allah shine wanda ya kagi halittar samai da kasai kalmar bade ai shine mubtadi da kalmar albid'a albid'atu shine dama kirkiran abun da babu shi a farko ihdathu shay'in min ghairi misalin sabiq shine ka kirkiri abu ba tare da ka kofo a wajen wani ba wannan ita ce dama ita ce ma'anar bid'a a yaren larabci ita ce ma'anar bid'a a yaren larabci daga yanzu misali wanda ya kirkiro mana wannan speaker wanda ya fara kirkiro shi kafin ya gani a wajen wani to in an zo a larabci sai a ce wane yayi bid'a shine mai ya kirkiro abu ba tare da ya gani a wajen wani ba amma bid'a a addini kuma shine kirkiran abu ba tare da an rawaito shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba amma a harkar rayuwa a larabci kalmar bid'a sakakkiya ce duk abin da kai ka fara to a larabci za a ce kayi bid'ansa to shi yasa Allah ya ce badi'us samawati wal ard Allah shine ya bid'ar sama da ƙasa mana shine ya kage halittar sama da ƙasa ai mujiduha ala ghairi misalin sabiq Allah shi ya faro halittar sama da ƙasa ba tare da ya kwafa a wajen wani ba shine badi'us samawati wal ard kaga shine ya faɗa a nan suratul baqara kamar yadda muka ji kuma ya maimaita ta a suratul an'am badi'us samawati wal ardi anna yakunu lahu waladun walam takun lahu sahiba saboda haka wannan shine ma'anan kalmar badi'us samawati wal ard Allah ya ce wa idza qada amran idan Allah ya tashi zartar da wani al'amari wa idza qada anan malamai suka ce ai yana nufin wa idza arada an yaqdiya amran in Allah ya nufaci zantar da al'amari ba in Allah ya zartar ba a'a in ya nufaci zantarwa kamar yadda ya ce ne fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billah minash shaitanir rajim kaga ba za ka ce in ka karanta qur'ani kai isti'aza ba me ake nufi shine in ka tashi karatun qur'ani fa idza qara fa idza aradta qira'ata alqur'ani fasta'iz billah min ash-shaytanir rajim in ka nufaci za ka yi karatun alqur'ani sai ka nemi tsarin Allah daga shaytan abinda zai fassara wannan sune ayoyi guda biyu na farko suratul nahl Allah ta'ala ya ce inna ma qawluna li shay'in idza aradnahu inna ma qawluna li shay'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun Allah ta'ala ya ce inna ma qawluna li shay'in idan muka nufaci wani abu idza aradnahu in muka nufaci wani abu to abinda muke ce ma abun shine kun fayakun kasance sai ya kasance duk abinda Allah ya nuface shi ya nufaci zai yi to a umarni kawai Allah yake ba mu abun zama kaza shikenan sai ya zama a suratul yasin yace inna ma amruhu idza arada shay'an
إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون inna ma amruhu iyaka yadda lamarin Allah yake yadda umarnin Allah yake idza arada shay'an in Allah ya nufaci faruwan wani abu ba wahala ba sai an je ana kaza ana kaza ba kawai an ya kula lahu kun fayakun Allah zai ce ma abin ne zama kaza shikenan sai ya zama sai ya zama ai kaga Allah ya ba mu misali game da halittar annabi Adam da halittar annabi Isa inna masala Isa inda Allah ka masali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun Allah ya ce misalin halittar annabi Adam misalin halittar annabi Isa kamar halittar annabi Adam ne mu dukanmu Allah ya yi mu da uwa da uba annabi adam allah ya yi shi ba uwa ba uba annabi isa allah ya yi shi da uwa ba uba shi yasa allah ya ce khalaqahu min turab allah ya halicce shi ne daga turbaya thumma qala lahu kun fayakun sai ya ce masa zama mutum shikenan sai ya zama haka al'amarin yake allah yake to shi yasa ana so mutum duk kuncin da ya shiga ya sanya kyakkyawan zato game da ubangiji duk kuncin da yake ciki allah ce ma kuncin zai kawai tafi sai ya tafi kun fayakun ne duk yanayin da ake ciki a wajen Allah kun fa yakuni ne ba wani abun da ke gagaran Allah ba wani mutum ko wani al'amari da za a ce ya fi ƙarfin Allah wannan shi yasa Allah ya kamata mu fi jin tsoro sama da yadda muke jin tsoron bayin Allah amma kaga mun fi jin tsoron bayin Allah sama da yadda muke tsoron Allah mabiya yawa yanzu ko talaucin na aishi ma bawan Allah ne amma mun fi tsoron talauci sama da tsoron Allah mutum da ya haƙura da cin haram ya zauna a talauci wanda ya saba ma Allah ya arziki gwamma ya ci haram to in Allah kuma ya ce kun fa ya kun na talauci ya ci gaba da danne shi har abada ba zai yi ba kudin ba koda ya ci haram in Allah ya ce kun fa ya kun talaucin ya tafi koda kuwa bai ci haram ba zai tafi inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun Allah ya ce badi'us samawati wal ard Allah shine wanda ya kage halittar sammai da kasai wa idza qada amra idan Allah ya nufaci faruwan wani al'amari fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun Allah yana ce ma al'amarin ne kasance shikenan sai al'amarin ya kasance kamar yadda Allah madaukakin sarki yake bukata Allah Allah tabaraka ta'ala ya samu dace abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu lada kusakuran da muka Allah ya fi mana وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته